الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أسد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara jaddada godiyarmu ga Allah subhanahu wa ta'ala da da mu wannan yini mai tarin albarka yinin asabat wanda yau wata na biyar wata na jima'a da kula yana da kwana 23 hijira yau da shekara 1444 sha bakwai ga watan sha biyu miladiyar 2022 barkan mu da kasancewa cikin wannan masallaci na mu na jihar suna da ke wannan unguwa ta fantami na fadar jihar gobe domin ci gaba da darasi cikin littafin na aka ɓawon musulmi sakuran masallata na babban malami alhafiz muhammad sadiq al-mishawi al-misri rahimahullahu ta'ala da muke gabatarwa cikin wannan masallaci na mu a daidai wannan lokaci kuma a cikin mako irin wannan yini idan masu bibiya ba su manta ba muna nan cikin matsala ta hudu ko ta biyar inda mara yake mana magana game da rahin tsarkaka daga fitsari adamu al-istinsa adamu ta ɗaukuru min al rahin tsarkaka daga fitsari a shafi na shaɗe a wannan littafi kuma wanda shi ne darasinmu na uku kenan a maimaici kuma na goma a fara littafi kafin mu je inda za mu tashi yau insha Allah ba akwai yan tambayoyi kamar yadda aka saba a mai tambaya na farko mai hukuncin daukan hoton gawa ana yadawa a media musamman lokacin da ake jana'i to wannan wani abu ne da zamani ya zo da shi amma dai akwai ta cewa da malamai suka yi ita gawa tankasar ce iya sa duk wanda ba a yi wasiya ba ko baya cikin magadan mamaci malamai ma sun ce haramun ne shigun da ake wa gawanka in dai ba a gayyace ka ba ko ba ka ɗaya daga cikin magadan mamacin ka je gun da ake masa wanka ma haramun ne an gayyace ka jana'iza zo ka zauna abin da za a yi jana'iza a fito da shi a mai sadaka ga shi hatta kama jikin gawa da ake wajen sawa a kabari in dai baka cikin wasiya da aka yi baka cikin magana da ake malamai sun jibi bai halatta musamman ko musamman game da gawar mace wannan haramu ne makana taba jikinta ta mutu tamkar taba jikinta tana da rai matakar baka cikin maganarta ko baka cikin wasiyi da aka ce ka je ka yi tukar kai ga duk wannan wani abu ne ake domin samun lada amma ana wuce guda ne gawa tsaraici ce haka ƙwar'ani ya mata lokacin da ƙwar'ani yake ba mu labari yayin annabi adam guda biyu da ɗaya kashe ɗaya ya rasa yadda zai da shi wa ba a sallahu ƙuraban ya ba su fil ardi liri ya hukai faiwari sawata Allah ya tada hankaki guda biyu suna faɗa ɗaya kashe ɗaya ɗayan da ya kashe ɗaya yake tono da ƙafafuwansa ya rami ya jawo dan uwansa alkakan ya rufe shi ne ke cewa ya kai cewa har ma ya kasa ya gaza sai da alkaka ya koya ya koya masa yadda zai binne ya sau'a ta dan uwansa ma'ana munin dan uwansa kuma qur'ani da bamu labari shi dan jerin jayi annabi adam alaihi salam ya ce wannan bishiyar da fitina mata sana na hawa Allah cewa sun ci bishiyar ne shi dan ya ingiza sun ci lere kuma sau'atin domin ya ga tsaraicin su can gawa sau'a nan ma tsaraicin sau'a duk kuma ƙwararri ne mazan gawa su da gawa tsaraici ya dace ne da ɗaukan hoton gawa ana ya dawa bidiyo musamman ba izinin maga da mamaci wannan bai halatta ba bai halatta ba wannan kada ba malamin bai halatta ba wannan kuma musamman za a ga yanzu wani lokacin ana accident da jini da komai yan gaggawar labari za a dinka ɗaukan hoton gawa wata ta ƙone wata da jini jikinta wata da za a dinka ɗora wa abita ba laifi ba ne a ce wane wane Allah ya mai rasuwa a gani amma ya don Allah jikinsa ba laifi ba ne sunansa da sauransu amma ɗaukan hotunan gawa barkatai ba tsari wannan gaskiya yahudanci ne ba daidai ba ne saboda ka su yan media su yi hankali da irin wannan da sauran yankan karamban da ba ma yan media ba ne saboda ka ɗaukan hoton gawa a yaɗa malamai sun ce a wani wanda an kamanta kwarai da gaskiya kamata a kiyaye matuƙar ana neman lada Allah ta ala ba mai hukun kiyaye tambaya ta biyu a wani ne ya zo ya samu liman yana sallah da shi buki kenan ba fara sallah da shi ba to liman ya yi sallama ɗaya kafin ya dare ta biyu sai miki to me hukuncin su a sallah to ana samun wani masu gaggawa liman inda ya sallama biyu yake matukar bai kammala sallama biyu na mafi da bisa da rika har yanzu kana kurkusa bisa da rika idan ka ganganta ta tashi bayan ya yi sallama ta ɗaya kafin ya ta biyu kai ne yake to kamar ka sallama ku ke ka kai baka bi liman ba kuma baka yi sallah kai kadai ba an bayyanta saboda ka wajibi ne in har kana bin liman ka zo a matsayin masu buki an yi wani abu ba kai sai ka jira liman ya yi cikakken sallama sannan ya sallame ka ta yi ka karasa abin da aka baka amma wannan gaggawar da ake ya yi sallama kafin ya dawo ya sake gane ki malamai sun ce wannan makaruhi idan ka ganganta wannan kuma bayan ka sani iya rushe masa lama ba tambaya ta ƙarshe wanda aka haifa mai yaro kuma yaron kafin a raɗa mai suna Allah mai rasuwa wai shin za a mai wani za a mai suna ne za a raɗa mai suna bayan ya mutu a wannan ba wani suna da zan gani in har yaro aka haife shi ba mai suna ba a raɗa mai suna bayan ya mutu shi kenan ba wani abin da zai biyo baya kuma ba wani yanka da za a yi ba wani kuma da suna da za a yi ai ya riga ya tafi haka Allah ya kaddara masa amma ba wai ba ya cikin tsari ya ce za a yi wa gawa suna ba wani abin da ya tabbata na rubutu a kan saboda in yaro ya mutu kafin Allah ta'ala ya kaddara mai suna kawai shi kenan sai a yi masa ayi wa iyayen addu'a Allah ya sa iya cikin wanda za su sami ladan sa gobe an bayyana na ko da ya buga ko da ya kwana shi a rayu matukar wanda zai sa mai sunan bai sa mai ba ba za a sa mai wani suna ba a ka'ida dai yaro ba zai haura kwana bakwai ba mai suna ba ko ran da aka yi shi koran kwana uku da yin wasu koran kwana uku da yin wasu duk wanda aka yi ya inganta suna ya daga amma inda in dai mahaifi ko wakilin mahaifi bai samu suna ba shikenan ya mutu ba samu suna ba wani suna da za a samu suna bayan ya mutu kenan wannan wuta rana eh wani iya da hotonsa a waya ya rasu sai ya ɗauko ya ɗora hoton a waya ya sanar cewa wani wani ya rasu wani ya cikin makaruri magadan mahaifan ne kaɗai suke ma magadan mutum ne suke da wani ikon ba su suke da ikon su ɗora hoton mamacin su ya ɗan suna da ɗan sun ga su yi amma kai da baka cikin magadan mamacin kar ka sa hotonsa wannan shine gaskiyar magana ka sa sunansa wani wani wani Allah mai rasuwa wanda ya gani sai shi mai da Allah ya kasu amma ɗora hoton mutum bayan ya mutu makaruri ne ba a su wallah wuta ala ai ka ce larura a darura su tabi hulma azura idan larura ce ya mutu ba a sanin da yake ba wani za a ɗora hotonsa bisa larura ne to amma waɗanda suke mutane larura ce ai ko an san su an san iyayen sa sun yi da su in mutum ya mutu bisa larura an yi haɗari ko ya zo ba kunta ba san shi ba ba laifi bane ɗora hoton sa wanda ya san ya zo ya ya san shi wannan larura ce ba ta cikin wannan babu idan an haifi jariri ya yi motsi a duniya ya zo duniya ke har ya zo da ransa ya yi motsi ko ya yi kuka shikenan idan har ma'aikinsa ya riga shi rasuwa za a ba shi gado ko mahaifiya mahaifinsa inda mahaifinsa na yi idan mahaifinsa ya rasu aka haife shi iya faɗowa duniya yi kuka ya mutu to sai araba gado da shi idan araba ko mahaifiyarsa da sauran yan wajen shiga da shi wanda shi ne shi to za mu tashi game da na faɗa a shafi na sha ɗaya idan ba da yake cewa wa kazalika yadkhulu fi al-istibra wal istinza haka da iya shiga cikin tsabtata daga fitsari ko tsarkake kai daga fitsari intika rishashi da baulin mutuɗaya a intika kula da ɗigon ƙarshe na fitsarin da yake zubowa bayan ka kammala fitsari akwai wa'ansu wanda bayan sun kammala fitsari sun ɗan motsa ka ɗan wani ɗigon fitsari ya to har ka san kana cikin wannan larurar ko haka al'adar ka take to kula da ɗigon fitsarinka na ƙarshe wanda yake gangarowa bayan fitsarin mafi yawa ya zuba to shi ma iya cikin ma'ana tsaftacewa da tsarkake kai daga fitsari har in baka yi wannan ba ka tayi da dubban fitsari yadda ka to baka cikin waɗanda suke tsaftace kansu daga fitsari an fahimta shine intiqali shafi da bawli mutadai wa an yataqayyara makanan lagi kuma ana so wanda zai yi fitsari ba a ban daki ba a waje to ya samu makanan lagi wanda yake da ɗan yashi yashi ba ba ba ba an fahimta ba a son yin fitsari a gun da yake da fako ne ko gun da yake da tauri akwai yiwuwar farfatsan fitsari zai zai bata amma makanin layin shine za ka yi fitsarin ba tare da farfatsan sa ya zai bata an fahimci wannan shine an yi ta kara makanin layin li qawli sallallahu alaihi wasallama fadin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake fada fi ba'd al-qur'an hadith as-sabiq a ɗaya daga cikin bangarorin hadisan da suka gabata amma ahadu ma fa kana la yastatu bi bawli ya ce waɗancan ana musu azaba a ƙabarinsu to sai manzon Allah yake ba da labari cewa ɗaya daga cikin dalilin nisa yake masa azaba ɗaya ya kasance baya tsaftace kai daga fitsari idan ya yi fitsari bai gama fitsarinsa ba zai tashi ko bai kammala ɗige fitsarinsa ba zai zuba ruwa ya tashi to wannan tana sabbabawa a yi wa mutum azaba a ƙabari ila ya sitin da lauri ila ya sitin da lauri baya tsaftace kansa daga fitsari an fahimta ko wata fassarar baya suturce kansa zai ji daɗi an fahimta saboda ba wannan ya kamata mu sake duba wannan gaba kun ga mutum ba a yi binciken tauhidinsa ba ko zamansa a sunna ko sallarsa ko biyayya ga mahaifansa ko sauƙi haƙƙin da Allah ya ɗora masa wannan laifin to ya tabbata manzon Allah Allah ya masa wa'ayi ana yin azabar kabari a kansa rashin tsaftata daga fitsari wanda da yawa daga cikin mutane suna wasa da wani kuma al'amarin da ya shafi azabar kabari ko nimar kabari ba kuma wasa ba shi ne zai nuna ka ci riba zama duniya ko baka ci riba shi ne zai nuna ka amfani da ranka da Allah ya maka baka amfani da shi ba shi ne zai nuna ka ci riba rayuwar ko baka ci ba an bai sanna saboda ka wajibi ne mu koyi wannan kuma yadda ma'aikin Allah ya koya wa yara sallah suna shekara bakwai akwai ya musu azumi suna ƙanana to haka yan a ta tsarki ma yanki ne ba da wasu yaran ka yan shekara biyar shida sun fara shiga bandaki da kansu to da kai da mahaifiyarsu ku yi ƙoƙarin koya musu tsarki wannan wajibi ne duk girman mutum idan bai iya tsarki ba to ibadarsa ba ya da zuwa inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyib Allah mai tsarki ne baya karɓar komai sai mai tsarki saboda hatta yara wannan haƙƙi ne da ke kan mahaifa ba za ka bar yaro ka ce zai hukunta kansa da kansa don kusa da rajisa ba zai ba wannan dole sai ya sa shi a makaranta an koya masa ka nuna masa in yayi bayan gida da fitsarin gida zai fara wankewa ina ake wankiya kafin ina ake wankewa ya ake wajen sarkin har ƴaƴan mata har maza duk sai an koya musu wannan in ba haka ba mutum zai tashi ya kai shekarun balaga ma bai zarti ba kaga duk ibadar da zai yi ibada ce da ba zai kafa ta domin duk ibada da aka yi ta babu zargi to Allah ba zai karbe ta matuƙar akwai iko ne zargi an fahimta na قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى مالك ابن حجر الأسقلاني الله تعالى يمسك أما سوى كذا في أكثر الروايات هكذا الحديث يزو أبو في يوم رواية لا يستتيو من بوله ما في يوم رواية حقيقة الاستتار وأنصر فسر الدين الاستنزاح tsarkaka da fitsari ko rashin tsarkaka daga fitsari wasu kuma sun fassara al-istitar shine suturce kai mutum ya yi fitsari a bainar jama'a ana ganin sa an fahimta to shi ma wannan mun je ne kun sa wajen bayyana al'aura wanda iya cikin tsinuwar da Allah ta'ala ya ga mai bayyana al'aurarsa da gangan da kuma mai kallon al'aurar mutane da gangan suna cikin wanda Allah ta'ala ya ci to shi ne ma da ce ya zo a mafi yawan ruwaya shine al-istitar din fa al-aksar ma'ana al-istitar ya zo ma'anar al-istitar shine rakin suturce kai ko rakin tsaftace kai game da fitsari ai Allah ya ja'ala bainahu wa baina bawlihi sitra mutum bai sanya tsakaninsa da fitsarinsa ba wata sutura wani abin da zai sha baki mutane ba za su gan shi ba ko wani abin da zai ɗige fitsarin ya tabbatar da fitsarin ya gama zuwa gaba ya'ani la yatahaffaz minhu baya kiyaye kansa game da fitsari baya tafakkudi ya duba ya ga ya yanayin dugon ƙarshen fitsarin sa yake ko da ya ji fitsarin sa ya gama zuba bai tabbatar da cewa dugon ƙarshen ma ya zuba ba zai iya tashi shine la yatahaffaz baya kiyaye ba da yaya dugon ƙarshen fitsarin sa yake zuba fatawafaqar ruwaya mala yace da wacce ruwaya la yastatiru da wannan la yastanzu duk ɗaya ne توافق الرواية رواية تنتهي موافق أو مدى لا يستنزب لأنها من الاستمزاح domin hakan ya zo daga tsabtacewa daga dugon ƙarshen da fitsari ga wata wa kuwa iba'a shine ka nesantu daga fitsarinka ya gama zuba ya fige gaba ɗaya ka tabbatar ba wani ragowa sannan sai ka zuba ruwa kai sarki shine al-iba'a ka nesanta kanka daga fitsarinka domin fitsari kana iya cikin najasa an fahimta nan kuskure da shida da yawancin musulmai suke aikatawa game da sha'anin sarki shine ma da yake cewa ta'ammutu as-sultu wan nafa as-saltu wan nafa ah wan nahna as-saltu an-nathru an-nahnahatu duka wani yanayi ne da wa'ansu daga cikin masu ciwon wasu wasu suka fi a misali السلت كما يفسر شأنا هو صعب الذكر وإخراج ما فيه شيني آه صعب الذكر شيني قرن ماسي الأورا كذلك تاسي الأورا domin fitar da abin da ke cikin ta yine asaltu an fahimta annasru kuma yine jazbu zakari aw qazfuhu bi shidda shine fisga da ƙarfi ini annatun ke ka fiski al'auran ka da ƙarfi domin abin da ke cikin ta kuma zai biya na fisari annahatu shine tartidu sautin ka su'al shine wani yunkurin nishi kamar mai tari kini jawfi wanda ya fitowa daga ciki likiraji da bawuli awal babba domin fitar da fitsari ko guntun bayan gida a fahimta wannan shine asaltu da annatu da annahanatu mutum ya kallafa wa kansa duk lokacin da ya fitsari sai yi wannan to shi ma wannan kuskure ne ba sa ka sai ka matse al'auranka sai ka fisge ta da karfi sai ka jijjiga ka karkade sannan ko kuma ka yi ta nishi kamar mai kamar mai tari da niyyar cewa duk abin da ke raguwa da ciki ita wannan kallafa wa kai abin da shari'a ba ta duba ba wannan an fahimci wannan maliki cewa وهو مسك وهو مسك وهو مسلك كثير من المصلين wannan da yawa daga cikin masallata sun faɗa wannan bari wa ammatul almuwaswisin daga gamayyar masu waswasi musamman masu yawan waswasi sun faɗa cikin wannan wani mutum ya dinga wahalar da kansa ya dinga zuwa da dawa cikin banɗaki ya dinga kaiwa da kawowa wannan duk ciwon waswasi ne ko manzon Allah ya ba da maganin wannan bal inna minhum man yaj'al wa asalan lil istibra wa asma sun sanya asaltu an natru din kamar asali ne ma tsarkin ma gaba daya kamar in mutum bai baka wani zana ka a wasu aka same da wannan qala shaykhul islam ibnu taymiya Allah ya mara shaykhul islam ahmad bin abdul halim ibnu taymiya Allah ya masa rahama yake cewa wa yakrahu salt tasi al-awra yayin fitsari wanda ce da ta kamanta wannan walam yasibu li hadith fi am wal masjid ba a samu wani hadisi da zo umarni da wannan ba wata matafiya ta magabata lakashi shari'a ta tilasta masu take wannan ba a samu ba wata nahnaha aqibal bawl bid'a yace wannan yunkurin nishi da ake kamar mai tari ka dinga nishi dan abin da ke rukunin fitsari ko bayan gida ya fito daga jikinka to ma yace wannan bid'a ne wa yajzi'u al-istijma bil ijab abin da aka ce kai ya wadatar da kai kai istijma da dutse ka samu dutse ka dora gun fitar fitsarin ka ga ba wata alamar da shi a cikin su shike nan magana ta kare ko in tsarkin bayan gidan za ka yi ma da dutse dutsen ka iya zanto bai taɓo wata nema ba shike nan magana tsarki ta daga ta ya wadatar da kai ka samu dutse kai istijma ba wannan nishin ba ko kokarin fisgar al'aurarka domin ka matse abin da ke cikin fitsari wanda duk ba dora ma wannan shari'a ba ta dora dan kada abin da zai cutar da shi walau bi wahida ko da da dutse ɗaya ne kai ka tabbatar da ƙarshen sa babu lema shikenan fi asfaha tayni wal khashfa da can wajen bayan gidan da nan kuma wajen mafitar fitsari in har ka dora kaga ba alamar da yake kulima habiyai bi zatil hajara da wannan dutsen da ka dora fi tartibi shi wa gaira zalika da wadannan wannan li umumin ajilla bi jawazi al-istijmar domin akwai dalilai da yawa da suka halartar da mai fitsari mai bayan da zai yi istijmar ni ne tsarki da dutse an fahimta ko kana cikin tafiya ba ruwa a tattare da kai ko ga ruwan amma ba za ka iya zafin da yake ba an fahimta ko kuma wasu malaman ba sun ce ga ruwan ma za ka iya gwadawa ka yi tsarki istijmar da yayi ba domin manzon Allah ne kansa ne tsarki istijmar da ruwa kowanne iya na a matsayinsa na shari'a za ka iya yin wannan za ka iya yin wannan in ka yi tsarkin istijimali kuma ba a ce ka bi bayansa da ruwa ko da ka samu ruwa ne in ka iya an fahimta da yawa irin wannan sai dai makaranta a karatun mu ce yanzu wani ina jikin ma da yake bai taɓa yin tsarkin istijimali ba tun da yake a rayuwarsa kuma ana koyon wannan saboda bacin rana daga cikin abin da malam usaimin yake cewa idan sunnar manzan Allah ta sallallahu alaihi wasallam da tarwiyi ta zo za ka iya yin wannan za ka iya yin wannan to a matsayinka na musulmi ahlus sunna ka bi ka koyi waɗannan ne ko da ma ba komai idan kai ka taɓa raya sunnar wata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a bayyana wannan sunan da yawa ya kama salan wannan abin da yake ta tasbihi a sallah akwai wanda yake 33 subhanallah 33 alhamdulillah 33 la ilaha illallah ya Allahu akbar akwai wanda yake 25 akwai wanda yake yin goma goma ko wanda akwai hadisi ya tabbatar da wannan akwai ga tahiyya a sallah tahiyya ta zo da kala bakwai akwai tahiyyan nana Aisha tahiyyan Abdullahi dan Abbas tahiyyan Abdullahi bin Umar tahiyyan Mu'adh bin Jabal tahiyyan Abu Hurairah tahiyyan Abdullahi bin Mas'ud ta zo kuma kowace akwai bambanci da tahiyyar uwarta manzon Allah ba lafazin da yake koya ba za ka iya yin wannan ayar za ka iya wannan ayar ga sallama a sallah za ka iya yin sallama biyu za ka iya yin uku za ka iya yin ɗaya duk wanda suna ta nau'anta wannan assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu bangaren dama assalamu alaikum wa rahmatullahi bangaren hagu ya halatta assalamu alaikum wa rahmatullahi dama assalamu alaikum wa rahmatullahi hagu ya halatta assalamu alaikum kai ɗaya halatta amma wacce mazan Allah yake yi ne biyu ne wannan sai a hayana ya yi waccan a hayana ya yi wannan a hayana a fahimta amma wanda ya fi kai saba'in da biyar tamanin cikin inji malamai to sallama ci ne guda biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi sunna ta tabbatar da wannan a fahimta ko abin da ya shafi wata kulli na alayhi ana yin qabutu ana yin wata qabutu shine ka rike hannunka na daman ya rike na hagu daidai maɗaurar agogo ka ɗora a kan ƙirji ka yi kabur ke wazu ka ɗau tafin hannunka na dama ka kifa a bayan hannunka na hagu ka ɗora a kan ƙirji ko da yayi idan muka makalkalewa suna ɗaya muka ki aiwatar da wa'ansu ko a cikin karatu ne to akwai yiwuwar za mu koma gidan je za mu koma gidan ke ko gargajiya ko al'ada a fahimta wajibi ne ko da a karancin a karanta al'umma wannan bai halatta ba ko da wata ran za ka iya ganin wani ya aikata to ba abin zargi ba ne abin da ya halartar ma ka yi wani tuni ne ba shi dama yi wani an fahimtar da yau saboda ka wannan iya cikin abubuwan da ya kamata musamman yan uwa masu da'awa masu darussa da iyaye malamai a dinga kokarin karanta da al'umma irin wannan idan suna ta nau'anta to wajibi ne a karanta da al'umma wannan nau'o'in nata ko da ma ba su aikata ba sun santa a ilmanci Allah ba mu ikon gyara to malam yake cewa ya ishe ka ka ɗau dutse ka yi istijmar da shi ka goge wanda dubban ƙarshe ka juyawar ƙarshe ma wata lema a cikin dutse to wannan ya wadatar da kai koshi kenan قال ابن القيم الجوزية ابن القيم يجي ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع شيئا بأغانو بأرويتو بأغانو ما زال الله يا أيكة وانا أبو لبتشكيبا مما يصنع مما يصنعه المت المبتلون بالوسواس irin abin da wanda suka aka fitine su da wasuwasi suke aikata jarrabawar wasuwasi to waɗanda masu wasuwasi abin da suke aikatawa to ba a rawaito an samu ɗaya daga cikin sabon yana yi ba min asalt wan natur zat asalt din can da an natur da muka yi bayani a baya to ba a samu manzon Allah ko sahabi wani aikata wannan ba wan nahdahatu ba a samu wani yayi yunkurin nishi kamar bai tari ba wal qabzu al qabzu ne at tariku shiri kan kai motsi motsi mai tsanani wai dan fitsarin kai gama zuba shi ma duk wannan ba a samu wani ba wa maskul habal ko wani sai ya rike igiya mai karfi ya ja igiya ya dogara da ita sannan kamar wani dogon fitsari sana kan zai zuba shi ma wanda ba a samu gabatar sun ba wadda lokin daraja ko wani a ce sai ya hau wani abu haka ya hau wani tudu sannan zai kamar dogon fitsarin sana kan zai dubo shi ma wani duk ba a samu an yi ba wa harshu da kotun fin nakasir ihirin makarar jilmau ko a samu auduga a ce mutum ya kallafa kansa ya cusa ta mafitar fitsarinsa sannan ya fito da ita ya gaba lema sannan ya tsarki duk wannan takribi ba a samu ɗaya daga cikin gaba ta yi wannan wasan gulma a cikin ko ka kwarara ruwa a gudun fitsarin ka ke zuba wai da ka tabbatar kawo ko cikin duk ba a saka wannan wata fakkuduhu alfina ba da alfina ai fatara ba da ukwa ko ka zauna ka jira kamar minti uku ka sake yin wurin ka jira minti biyar duk ba a saka wannan wannan takalifi ne da kalbi dora wa kansa wani hawi zalika min al-bid'a ahal al-waswas ibn al-qayyim yake cewa da waɗansu wanda daga cikin bidiyoyin masu waswasi wanda suke da ciwon waswasi wajen fitsari ko bayan gida ko alwala ko abin da ya kamata mas'ala ta bakwai al-bawlu fi al-mustaham al-ma alladhi yastahimu fihi ay al-ma'u kamar yin yin fitsari a ruwa da baya gudana ruwan da ake wanka a shi kamar irin abun wankan nan da ake sawa a cikin banɗakuna su mafi ba yawa ko irin wani reza ruwa da ake tarewa a yi wanka amma ruwan ba gudana yake ba tara shi ake a ciki to haramun ne a yi fitsari a cikin wani ruwan haramun domin kana fitsari ruwan gaba ɗaya zama da yasa a fahimta ko ruwan ya kai drum nawa in dai ka tsuguna ka yi tsari cikinsa to kamar kayi wanka da nesa ne gaba ɗaya saboda ka yin fitsari a irin wannan ruwan haramun ne kuma iya sabbaba wa jiki cututtuka daga cikin cututtukan da ke sabbaba wa jiki kamar yadda ibn sina ke faɗa akwai ciwon warin kashi duk wanda yake ta'ammali da irin wannan to jikin kashin zai dinga yin wari kuma zai haɗu da ciwo na wasu wasu da yawan mantuwa a rayuwarsa saboda ka wannan ɗan an haramu ne ba yake musulmi ba ne ruwan da ake wanka da shi ba za a yi tsari a cikin shi kai hasali ma malamai su ce gunsugunan wankan ka a bandaki to ka bambanta da gunsugunan fitsari ka ko mun ɗanɗantar bandaki a ce can ɓarin a nan kake tsugunna ka fitsari nan ɓarin a nan kake tsugunna ka wanka ka ake so ba a so gunda ka yi fitsari mu ba shi rata kuma ka ibi ruwanka ka zuba abu bai halatta ba shi ma iya cin abin da malamai su iya sababa cututtuka wanda suke sababa wa ɗan adam mantuwa da wasu da abubuwa marasa daɗi a rayuwar shi to malik ce cewa wal ma'un rakit al mustahim fi a dasti a dasti shine kamar al ina'ul kabir irin babban abin wankan babban sungul haka a zuba ruwa a ciki kuma ruwan ba gudana yake irin na kogi ba a ce a riga a yi tsari a cikin haram au ma ya ku matsalo ko abin da yake da ma'ana irin nasa liman fi min jinsil ma wanda zai iya daukan ruwa har a shiga a wanka da shi wa qad naha annabi sallallahu alaihi wasallama hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hadi game da wannan faƙa yake cewa la yaqulanna ahadukum kadayin ku yi tsari fi al-mustahabba a irin ruwan da ake shiga ake wanka da shi sun mai tawadda a fihi sannan yi alwala da wannan ruwan bai halatta ba inna ammatu da waswasu ne domin magamiyan ciwon waswasu yana iba daga wani al'amari rashin bambanta gun fitsari da gun wanka ko cakuta fitsari da ruwan wanka ka iya saba wa dan adam ciwon waswasu ya jiwa ya ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam qala al-khattabi malam khattabi yake cewa wa inna ma naha an zalika cewa an yi hari game da wannan izalan ya kuli makan cutudan ya kusan salban abu ya kun maslakan ya kuzu fihi bawu wa yusir fihi ma an yi hari da dukkan makani irin wannan wanda ba za ka yi fitsarin ka yi dangana ya wuce ba wanda zai iya rike fitsarin ya cakuɗa da ruwan wanka wannan ba ko da ba irin kayan wanka na zamani ba ko da wani ruwa ne haka wanda yake taruwa a jiji wanda ba gudana yake ba kamar ƙananan falaki da gudun ruwan ke taruwa a jiji matuƙar ruwan ba gudana yake ba to shiga ka yi fitsari kuma ka yi wanka a cikin haramu ne ko fitsari a cikin sanin a yi alwala da shi haramu ne da yarata kowace irin ma'ana ya ɗauka in dai ruwa ba mahul ba har bane ruwan da yake gudana to shi ne an biya ɗan adam wani dama za ka yi fitsari a ciki ko mace gefe ka yi alwala ya yi domin gudana yake ba sai ka kuɗe ba amma duk wanda baya gudana to haramun ne kai fitsari haramun ne kuma ka ɗibi wannan ruwan bayan ka yi fitsari ka rarrabe shi wannan shi ne abin da malai ta faɗa game da wannan duk abin da ya shafi ma'anar wancan to ya haɗe ba wa ka zane kalma wa baki haka nan ruwa wanda baya gudana lima ya tarattaba ala zalika min khatarin wa mafsada domin abin da ke karkashin haɗari da kuma da kuma mafsada bata abubuwa akwai haɗari na ciwon wasu wasu ya kama ka akwai mafsada wani zai iya zuwa yi ba ya sha bai sani ba kuma kayi tsari a ci da ya san kayi fitsarin ba zai sha ba to kayi mafsada ka kawo barna ka ta kawo batanci ka kawo cutarwa duka wannan yin fitsari a wanda baya gudana iya sun ba wani fa an jabir radiyallahu anhu daga jabir bin abdullahi Allah ta'ala ya kare dadi yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam naha an yaqu an an naha an ya ba da ilma a wahid mazan ana ya yi gani aiki tsari a ruwan da yake tsaye a guda ruwan da baya gudana shi ne almahu wahid qala nawawi imam nawawi yake cewa idan kana almahu kathiran idan ruwan iya da yawan gaske rakidan kuma a tsaye yake ba mai gudana ba amma yana da yawa fa qala ashabuna imam nawawi yace malaman mu sun ce ma an fahimta kuma shi malamansa imamun nawayi irin su ibn shahab zuhuri an fahimta irin su ibn ibn jawziya duk suna cikin malaman imamun nawayi irin su ibn kasir suna cikin malaman imamun nawayi to imamun nawayi ce malamansa sun ce yakrahu wa la yuma in ruwan da yawan gaske ne to an karhanta amma bai zama haram an fahimta ya zama makruhi amma bai ɗau matsayin haramci ba amma kuna in ruwan iya da yawan gaske walau kila yin wani mulan ya kun ba idan ya ce in ma ka ce haramun ɗin to magana ce ba mai nisa ba ma'ana ya fi ƙarfafa haramcin duk yawan ruwa fa innan na hayu ya ƙafi a ta hari alal mafutara inda muhaƙiƙi ma ya ce duk inda aka ce an na hayu a shari'a ko a yare na shari'ar musulunci to wannan nahayun haramci ki ne a fahimta naha rasulullah ya zalika naha kaza naha kaza in dai kalmar ta zo da annahayu to jimalin nau ya ce a fiska ta malaman tauhidi to sun bewa wannan harin haramci sunan haramci in haini daga Allah in kuma haini daga manzon Allah subhanahu alaihi wasallam a fahimtar nan wal aksari min ahli usul mafi yawa daga cikin malaman usul sun ce wa amma ruwaki da dare amma ruwa wanda baya gudana dan kadan as-sawabul muqtar annahu yuhrimu al-bawl fi magana a bar zaba mafi magana mafi dace wanda aka zaba shine haramu ne sai ce aminta to a takeice malamai sun san tauna akan wannan matsala din sun ce ruwan in dai ba ruwan kogi ba ne ruwa ne da yawa amma a da yake baya gudana komin yawansa kamar yadda ɗaya daga cikin manyan malamai suka ba da wannan fatawa ƙarƙashin wannan nasu sun ce haramun ne kusa da ya cinsa domin akwai cutarwa ga ɗan adam akwai kuma kawo mafsada a rayuwar mutane a kiyaye yin fitsari a cikin siyama a kai da yawanci matsala ta takwas tafdilul istinja bil ma ala al-hijara wa taqdimi fifita tsarki da ruwa akan tsarkin da ake yi da dutse a fahimta wata ƙadimi ko kuma a'a bayan ta istijmar ya ce sai ka gabatar da ruwa a kansa wanda shi ma kuskure ne da wasu da yawa daga cikin musulmi su yi kama kamar yadda idan janaba ta kama a fahimta ka rasa ruwa ko kana da larurar da ba za ta sa ka yi wanka ba shari'a ta baka dama ka yi taimama wa in kuntum junuban وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائب أو لامستم النساء فلن تجدوا ماء sai shi tukkate mu sai da tsayi amma kada ma kai timama da kasa to duk abin sallar da kai da timama to ko da ka warke kayi wankan ko jinyar ta warke kayi alarma ba sai da haka nan sarkin istijmari in dai ya yi an yi shi yadda shari'a ta koso ba ba sa ke da ruwa amma idan wannan muna maimaitawa domin malamai sun ce har yanzu nan inda za ta yi daren kure ma'ana a matsa ɗan adam akwai da yawa wanda ba su yi tsarki dukkan ba ba su yi don musu ya kwatanta ba kuma ɗan adam in dai shari'a ta ce a yi abu to akwai yanayin da za ka yi tsintar kanka wani abin ya kama ka a matsayin ka na baliki mukallafi wanda shari'a ta dora ma dole ta ka aikata saboda ko da hakan ba za ta faru gare ka ba to yana da kyau ka yi ilimin sa ka sani da ake domin Allah ɗan da kai ma za ka iya koya wani ko in wani tarihi a cikin wani za ka yi bayan wuta malaki cewa wa huwa i'tiqadu kaseeran min al-awam wannan kuduri ne da yawa daga cikin amman mutane in yace awa musulmai ga magari wanda ba su da ilimin addini bal inna ba'dakum ya'taqidu anna al-istijmar الأحجار مع وجود الماء باطل wasu ma suna ganin tsarki da dutse na istijimari bayan samuwar wato kamar wata tsarkin ya rufe ya san shi wani itikadi ne ba ne wanda bai inganta ba wa haza itikadun la dalila alai wani itikadi ne na ba wanda dalila alai in kai tsarki da dutse matar ka iya to shi kina magana ta kare ko da ka samu ba za ka yi mai wannan tsarki ba malaka cewa wala wata kullu min nasiha magana ce da ba ta da wani bangare na inganci ce ta li'anar istijima wara da fi hadisi sahiha ma'audin bilma malici tsarki da dutse ya tabbata lokacin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da ta cewa ga ruwa ma ga ruwa da samuwar ruwa amma manzan Allah ya halatta kuma halarci ne inganci game da tsarki da dutse fa an salman faris sahabi salman faris Allah ta'ala ya kare da shi kare yake cewa ajal idan balarabe ce ma ajal kamar abin mamaki ajal na hana an nastakbila al-qibla ya ghaidin awwali manzon Allah ya hane wajen fuskantar al-qibla ko ba ta baya wajen su wannan fitsari ko da bayan gida wannan hali ne ga manzon Allah kuma annahayu yufidu tahrim hali iya haifa idan da haramci au yastanji ahaduna bi aqalli salata haja ko ɗayan mu yayi tsarki da dutse amma ƙasa da ƙwayar shi ma manzon Allah ya da wannan kaga lokacin da Salman al-Farisi yake faɗa wannan magana a garin Madina ba a hanya bane ba a tafiya bane yace manzon Allah ya haramta mana fuskantar alƙibla ko ba ta baya wajen bayan gida ko fitsari haka nan ya hana mu yin tsarki da dutsen da bai kai ƙwayar an bai cewa ba kun ga ashe da ruwa a garin madina ba a tafiya suke ba a yanayin yaƙi ba ne amma salman yake faɗar wani hadisin manzon Allah ya faɗa masa shi sallallahu alaihi wasallam kuma hadisi ne ya cikin littafin sahih muslim iya cikin littafin abu dawud iya cikin littafin imam nasai iya cikin littafin imam tirmidhi duk waɗannan malamai sun rawaito wannan hadisi malik cewa wa kadhalika sabbata anhu ya tabbata dai daga shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-istin al-istinja al-istinja bil ma ya tsarki da ruwa kamar yadda ya tabbatar tsarki da duwatsu hakan ne tabbatar da yin tsarki da ruwa fa an salman al-farisi daga sahabi sallallahu salman al-farisi afwan fa an anas fa an anas radiyallahu anhu daga sahabi anas Allah ta'ala ya kare da shi kare yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya'ti kala manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ban daki alkala an fahimta alkala alkha bilka as-sagira iya nufin ban daki bilka alkabira iya nufin jeji ke an fahimta alkala bilka as-sagira shine ban daki kuma kiwai manzan Allah iya shiga mai kiwai ba atba'ahu ana ni ita ana zai malami wa gulamun min al-ansar da wani yaro daga cikin ƴaƴan mutanen Madina muna ɗaukawa manzon Allah ida watan yini ila mimma mu ɗauko mai wata ƙwarya ko wani makayin ruwa da ya tsanci biha sai mu miƙa wa manzon Allah ban daki zai tafi da shi ji an tsan mali Allah ya ƙara da shi shekarar tara zuwa goma sha ɗaya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wata ran manzon Allah ya shiga ban daki mu sai mu ɗebo ruwa sai mu miƙa masa ban daki in ya gama abin da zai kuma ta yi tsarki da rogi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala aqdiya li ahadi ma al aqd ba da ci ba wani fifi ko tsakanin wannan da wannan ko tsarki da duwatsu ko tsarki da ruwa ba wani bambanci duk wanda kai matakar ka iya ya halatta a shari'a qala ibn taymiya malai ibn taymiya yake cewa wala yakrahu al iktisar al hajr al sahih ba wanda ya karanta ba wanda ya kyamaci mutum ya takaitu a tsarkinsa da dutse bisa ma ingancin magana a ba sa magana mai inganci ba a taɓa samun malami ya kyamaci wannan ba tunda ba a samu ta kyamata daga manzon Allah ko daga sahabbai ba Imam al-Qushairi ne a cikin sunan nasa wa man qala duk wanda yake innal istijmar sarki da dutse la yajuzu baya halatta illa inda faqad lima sai gunda aka nemi ruwa aka rasa duk wanda ya faɗi wannan maganar to yi ta tawabu za a nemi tuba ne domin ya yi saban Allah a fahimta haka malam ko shirye shi duk wanda ya ce ba za ka yi tsarki da duwatsu ba har sai gun da aka nemi ruwa aka rasa ya ce za a nemi ya tuba domin ya saba Allah ai ya tuya ya tauyi tawon za a ce ya tuba fa in taba in ya tuba shikenan wa illa uzira aw uqiba idan bai tuba bai sauko daga wani ra'ayi ba sai a masa hukuma an fahimta wannan malaman shari'a ke domin ba a yi wa Allah ganganci ba a yi wa Allah kusi duk abin da Allah bai halatta ba za ka ce ya halatta ba abin da Allah bai haramta ba za ka ce ya haramta ba kuma wanda iya cikin gun da shi ɗan yake halakar da al'umma da yawa mutum ya gane kuskurensa a addini bai tuba kun ga iya cikin abin da ya faru bai kwana biyu ba game da hukuncin da aka yi wa Abdul Jabbar Nasir kamar daga lokacin da aka ritsa shi ya ga ba gabar bayan ma abin da ya kamata ya taba lokaci ya ce ya fahimci kuskure ne fassara hadisan nan da yake ba haka ba ne ya yi da kuskure ne wallahi tallahi da sai Allah daga darajarsa amma sai shi ɗan ya hau kansa ya bar shi da ra'ayin sai kasa tuba ya makalkale ra'ayin iya ganin kamar iya da mutum iya da gaskiya aka matsa shi duniya ta gane ba ki da hujja aka kai shi kotu magana ta kai magana har ta kai ga kotu ne ko kaga yana bai ina gari yawa da ya tuban ya yi wa Allah da dama kan kusuran da ya gane wallahi da Allah sai ya daga darajarsa kuma sai ya ƙara samun masoya da mabiya wannan kalmar kadai shi kenan mutumin da aka ce an samu lokuta na shar'i na bata addinin musulunci wani guda tamanin da wani abu a to komi dai aka samu ita wala bane da mutuwarsa ba a in ya tuba zai ana zai karɓi tuba kafirai nawa ne suka tuba sun kashe musulmai sun tuba kuma Allah ya karɓi tuba ai ba a shiga tsakanin dan adam da Allah duk laifin ka in ka tuba Allah zai yafe in dai baka mutu ba wa man taba fa innahu yatubu illahi wa taba in dai ka tuba Allah neman tuban ma yake wal ya ibadal ladina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu al-ghafurur rahim matukar tuba ta shi kafin ka mutu ko kafin ka je gargara mutuwa ana sa ran Allah ya yi wa man taba fa innahu yatubu ila Allah wa ta'ala to shi dan sai rijayi shi sai je ki baya cikin nadama wanda shi kire ko da ma an samu ta ko ta dage wani hukunci to shi kam tarihinsa a dawa ya rufe gaba ɗaya ya fada makabar tarihi domin gaba ɗaya duk wani abu da zai nuna gazawarsa da kasawarsa da zubatar da sauran ya mutu ko shi ɗan da ya ingiza ya gane kuskure ya ke ya kai shi kuma gwada gwada ya fito Allah ya ba mu iko gane kuskuren mu idan mun gane kuma Allah ya ba mu iko tuwa to Imam al-Qusayri ya ce duk wanda ya ce sarki da duki bai halatta ba sai sai a lokacin da ba a samu ruwa ba ya tuba in bai tuba masa ruwa walam yuthabbit anhu sallallahu alaihi wasallam a tafdil ba a samu daga manzon Allah ya fifita wannan akan wannan mas'ala ta tara al-istinja bil yamin yin tsarki da hannun dama shi ma wannan kuskure na ha sallallahu alaihi wa sallama an zalika manzon Allah ya yi gani game da wannan tanzihan laha domin tsaftace ita hannu din an mubashatul aqda domin kada ta fuskanci kazanta a kiyaye hannun dama kada ta fada cikin kazanta wa an abdurrahman bin zaid daga sahabi abdurrahman bin zaid kada yake cewa qila li salman aka cewa Salmanul Faris kada allama kun nabiyaku kullu shi manzon ku ya koyar da ku dukkan komai a addini hatta qara'a har tsugunan bayan gida aiki shine kai bai tabatta yaya mutum zai yi tsugunan wajen bayan gida fa qala Salman Salman yace ajal haka ne da kai baka sani ba haka ne nahana an nasaka bil qibla bi qa'idin aw bi bawlin manzon sallallahu alaihi wasallama ya alim fuskantar alkibla da fitsari ko bayan gida a wadastan jibin yamin ko mai tsarki da dama manzon Allah ya hana wani kada an halin da manzon Allah ya kuma haramci qala nawawi imam an-nawawi yace huwa min adabil istinja iya daga cikin lajuba da ake koya da tsarki wa qad ajma al-ulama malamai sun ijma'i sun haɗu kenan ala annahu manhiyun adadin irtinja a bilimi abu ne wanda aka hana aka haramta yin tsarki da hannun dama sun malke mahiru ala annahu na hayu tanzi wa adabun la na hayu tahari wa an su daga cikin malamai suke cewa hani ne na tsaftace kai da tsaftace jiki an hana ka yi tsarki da hannun dama domin dama na ita kake ɗauka kake kaiwa bakinka idan za ka ci abinci za ka sha ruwa kuma ita dama tana da bibikon daraja tunda manzon Allah yana cewa na na aisha tana cewa yi ujibu ta yaro manzon Allah yin abu da dama iya bari duk abin da manzon Allah ya dame ki ba ta je kai ita da juli ita na koli in sa ta kai ki dogo ne idan ya zo wanka na shirya ta bangaren da ne kaga yin abu da dama iya da dole daraja ki an fahimta wa ashabul yamin ma ashabul yamin sai aka fara gabatar da ma'abuta dama akwai tuwana fama man uti kitabu bi yamini yamin hannun dama Allah ya samu da ciki da wa suka ce hali ne na tsaftacewa ba hali bane da nan wa sahaba ba'du wa halul zahir wa an su malaman zahiriya suka ce ila annahu haram yin tsarki da hannun dama haramun ne wa ashara ila taharimihi jama'atu min ashabina malam nawawi yace wa daga cikin malumanmu sun yi nuni wajen haram haramci wala ta'awil ala isharati ba mu da lokacin da za mu yi ta'awili ko kuma zuwa ga maganganunsu da hujjojinsu da suka kafa wajen haramci na tsarki da hannun dama wani ƙananan haramun matsala ta goma al'isin jawo bai abu wal raji'a wal auraq al maktuba yin tsarki da aza kashi ko raji'a ko kashin dabba ko auraq al maktuba ko afutuka bi masu rubutu duka wannan haramun yabba a kasira minan nas da yawa daga cikin mutane suna fada wannan kuskuren inda istikdam ba'd al-awwal wajen amfani da wa'ansu daga cikin takardu al-maktuba wanda suke da rubutu a cikin su li izalatin najas wajen kusa da najasa wannan kuskure ne dama ba maganar qur'ani yake ba in qur'ani ne kai daga nan maka bi ba dukkan wani rubutu na addini iya da kima iya da daraja rubutun dama da yake faɗa ba zance alkurani yake yi ba rubutu wanda iya da ma'ana iya da amfani ilimi ne ka ɗauka ka yi tsarki da takarda mai rubutu na addini to wannan haramun ne haramun ne haramun ne wa qad yakunu fiha alfawu jalal ma fiha Au akwai yiwuwar a wannan takardun wanda ake tsarki da su a samu rubutu ko a samu lafuza masu girma a cikin addini ko sunan Allah ko sunan manzala ko sunan alqur'ani wala yaktarif ithnani fi qurba an zalika ba a samu mutum biyu da suka samu sabani akan haramcin wannan dukkan malamai sun ce haram ne yin amfani da takarda mai rubutu wajen musar da rashin haram ne wa minhum man yastakrim al'azab warraje daga cikin mutane akwai wanda ke amfani da kashi shine al'azab ala man yuhila izama wa hiya rabi wa hiya rabi akwai arraje shine kashin dabba wanda shi ma haramun ne kai tsarki da su ko ka gusar da rajisa da su wa qad na annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadisi salman manzon Allah yayi hadisi sallallahu alaihi wasallam hadisin salman bin faris yake cewa wa an yastanji bi raji'in aw ardh mutum an haramta masa yi tsarki da kashi ko kashin dabba wal is'ala haza mu takaitu akan wannan kullama ya kudu duk abin da zai dau wannan ma'ana wayan dirju ta ta zalika ne gangaro cikin wannan ma'ana ne mai haramta duk abin da zai dau ma'anar rajiya kashi ko ramus ko azam duk guntun abinci ne wani guntun bireji ne wani wane ne duk abin da zai ɗan wannan ma'anar to haramun ne a kungi da ya sani shi haka yi tana malik ke cewa ƙalan nawawi imamun nawawi ce fiyin na hayu adal istinja bin najasa akwai haramcin yin tsarki da najasa wanda ba sallallahu alaihi wasallama bai raji ala ala jinsin najas manzon Allah kuma ya nuna cewa kashin dabba jinsin najasa an fahimta bai halatta ka goge najasa da najasa wa bai yi wa an fahimtar nan fa inna rajiya huwa rawus domin rajiya gini a rawus ne kashin dabba wa amal azam fa li kauni ta'ama lil shi kuma kashi abin da yasa aka haramta yin tsarki da kashi domin abincin aljanu ne an fahimta inda zaka samu kafar ka zaka cinye ka bar kashin to shi ma aljanu ya samu kashin cizi da za a gwagwaye kashin dabba ka jefa ka yi ma a ya sama abincin shi idan kake jin daɗin na ka yi ma kake jin daɗin nasu to kaga bai halatta ka goge da jasa da abin da Allah ya ci to da cikin aljanna akwai musulmai wa inna minal muslimuna wa minal qasidun minas salihun wa minal dun zalim akwai mutane kirki qalu ya qaumana inna samina kitaban unzila min ba'di musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيب داعي الله ده أدين الناس ولا بد أما أنت أقول يوم قوم مسلمي daga cikin aljanu mutane kirki to bai halatta ka goge na jisa ka ce ba daga cikin aljanu kuma wani ɗauka ya ci da wannan najisan haramun ne ka cutar da shi ka yi abin da bai dace to shi yasa shari'a ta haramta yin tsarki da kashi ku duba ya ɗan uwa faɗin shari'ar musulunci da manufofinta hatta aljanin da ba ka ganinsa to shari'a ta ce haramun ne ka cuta da shi to yana ga ɗan uwanka musulmi da kake ganin sai ke ganin ka ka san iyasar ka ka san mashigar siyasar mashigar ka ka ga cutar da shi shine haramun min babu aure aljani da ba ka ganinsa haramun ne kai abin da zai cutar da shi to a yau kulle-kullen da kake wajen cutar da ɗan uwanka ba ka san irin haramcin da kake wa kanka tuggun da kake kullawa binne-binnen da kake yi don ka cutar da wani ɗan uwanka ka san irin nauyin da kake ɗaura kanka tun da shari'a hatta aljani ta haramta ka cutar da shi mutanen da kake fakko a kan su fada cikin wani bala'i sanadiyar ka ka san irin nauyin da za ka ɗauka a gobe kiyama a gaban Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana abu ana yabon wata mata mai yawan sallah ce mai yawan azumi ce mutum mai kirki ce amma sai aka ce manzan Allah tana cutar da makociyar ta ba sai aka yi ce ba ma kai rulla mai alkhairin da ba haka manzan Allah ce ba ma kai rulla azuminta yawan sallah ta sadakarta amma da aka ce tana cutar da makociyar ta manzan Allah ce ba ta da alkhairi yanzu nawa kake cutar nawa kake cutarwa a rayuwa zunubi ne wanda yawan istighfarin ka wallahi ba zai sa Allah ya yi ba. duk wanda ka cuta ko da magana ko da ƙazafi ko da hannu ko da rubutu ko da nune ko da ido in je ka cutar da ɗan uwanka musulmi sai ka ne mai yaɗi ma yaɗi amma in bai yaɗe ma ba wallahi ala ya zai gane shi ibn taymiya ce istighfarin da zaka yi ko daga ƙasa zai taba sama wannan zunubi ne ana da yabi mashi domin inna allaha la yadribu nasa shay'a walakin nasa anfusahum yadribu idan ka zagi wani haƙƙin sa ne Allah ba zai yafi sai ya ce idan ka ce wani ƙarawo ne wani mazinaci nawa ke faɗa ne wani ɗan iska ne da Allah rabar shi ɓarawa maza to sai a lahira da ka kai shedu shi ɓarawo ne ai wani mazinaci ne a lahira da ka kai shedu guda hudu wanda saka iya zina ra'ayi na ainihin sana za ka fita in ba ka ba wallahi ba za ka shiga ba mu kiyaye wannan harshen guji ko mu kiyaye shi iya sababa al'umma bala'in da ba ta da shi Allah ya tsare mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ya hana mu cutar da yan uwan mu wajen halitta aljanna fa nabah sallallahu alaihi wasallam ala jami' al-maqumat haka nan manzon Allah ya rubuta dukkanin abinci ma a yi mutum abinci a jefar to baya halatta ka jefa ya a najasa akwai yiwuwar aljin zai ɗauka ya ci wata ta hiku bihi al'urma akwai yiwuwar a samu wata alfarma ƙarƙashin wannan ka ajaza alhaiwan wa aura kutubul ilmi wa ghairi zalika kamar bangaren jikin wasu daga cikin dabbobi ko wasu takardu rubutattu na ilimi ko abin da ya kama da wannan duk wannan ba a shafa su da nasa ko ba a jefa cikin nasa haramun ne ana mana ishara za mu sai ana ishara ga lokaci yayi abin da muka faɗa daidai muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ladansa abin da muka yi kuskure kuma Allah ta'ala ya yaɗa mana Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ce ba mai kubinta Allah ta'ala ya nuna mana ƙarya ƙarya ce ba mai kuma jimata muna addu'a Allah ta'ala ya taimake mu ya nuna mana alkhairi ya ba mu kubi shi ya nuna mana shari ya ba mu ya kwakwauci masa Allah ta'ala ya ji ban mu ya ji ban mu haifan mu ya sa da mu da su aljanna ce mu kamar mu muna addu'a marasa lafiyar mu a gida ko asibiti Allah ya wasu lafiya kuma Allah ta'ala ya kare mu da lafiya da imani masu taimakon addini a duk inda suka Allah ta'ala ya taimake su masu yi wa addini mazagon ƙasa a duk inda suka Allah ta'ala kuma na maganin su ina rabon Allah ta'ala ƙasar mu da jihohin mu da garuruwan mu na musulmai Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ka ba mu nutsuwa da kwanciyar hankali Allah ka ba mu ƙaruwar arziki da kwanciyar hankali da zaman lafiya Allah ta lafiya abin da muke tsoron faruwarsa Allah ta Allah ya tsare mu daga fadawarsa abin da muke fata gare ka na alkhairi Allah ta laka damu da shi dukkan masu neman bukatu a wurin Allah sa'aduri Allah ta Allah ya amsa mana abin da muke jin tsoro Allah ta Allah ya amince da mu Allah ka amince da mu a gidajen mu Allah ka amince da mu a wajen ibadar mu Allah ka amince da mu a hanyoyin mu da gonakin mu da kasuwannin mu Allah ka amince da mu a duk inda muka kasance a rabbal alamin الله تعالى ربنا حصلنا بلافيا ربنا لافيا اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله